القاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر wannan babi ne wanda za mu shiga a yau wanda yake bayani fil amri bil ma'rufi cikin yin umarni da yin kyakkyawan aiki wallahi anil munkar da kuma yin hani ga barin mummunan aiki wanda wannan wajibi ne akan musulmi inda yake inda yana da iko kamar yadda za mu ji bayanai a cikin babu قال الله تعالى الله تعالى يا شيخ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة للين wasu jama'a su kasance daga cikin al'umma ana nufin aljama'a ko wasu mutane ko wasu kungiya duk ana fasawa shi da ummatu domin kace al'umma larabci ne in kace jama'a larabci ne to wasu sun ce da hausa shi da kungiya kungiya ko kuma wasu gungu na mutane. Duk da yake in ka ji gungu, to mutanen da suke aikata sharri ba alheri ne. In ka ji gungun mutane, to ba mutanen kirki ba. To a kungiya ita ce ake samu na kirki, ake samu na banza. To a ummatu a nan a samu wasu jama'a minkum daga cikin hukumu milai. Wani kun ta kasance yad'una suna kira ila alkhairi zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf su dinga yin umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar su dinga hani ga barin mummunan aiki wa ulaika waɗannan masu wannan sifofi guda uku suna kira zuwa ga alheri suna umarni ga kyakkyawa suna hani ga barin mummuna humul muflihuna sune masu rago a ranar lahira wannan kamar da muka faɗi a babi na baya ya kawo wannan aya minkum dinnan yana nuna fardu kifaya ne yin umarni da kyakkyawan aiki da hari ga mummunan aiki da kuma kiran mutane zuwa ga alheri duka wannan fardu kifayatin ne aiki ne da ya shafi ulul amri da kuma malamai tunda an ce ya kuna ila alkhair kaga jahili ba zai kila zuwa ga alheri ba dan bai san shi ba balla har ya kila zuwa gare shi to wannan matakin malamai kenan ya amuruna bil ma'arufi abin da ya shafi shugabanni da kuma malamai su su dinga umarni a yi kaza yana da kyau wa ya nauna allin kare a bar kaza ba yi da kyau wa'azi kenan su kuma umul amri su ne suke da doka a hannu suke iya hukuntawa duk wanda ya saba za su iya hukunta shi to su ma wannan nauyi yana hawa kansu wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ya ku al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, kuntum kun kasance khairar ummatin mafi alherin al'umma, uku da aka fitar da ita linnati ga mutanen duniya, tun daga annabu Adamu har zuwa tashin duniya. Ba wata al'umma da aka fitar da ita a duniyar nan wacce ta kai su alheri da falala. To me ya ja muku wannan ta amuruna bil ma'ruf domin kuna yin umarni da kyakkyawan aiki. wa tanhauna 'anil munkari kuna yin hani ga wani mutuna aiki kamar yadda aya ta gaba za mu ji Allah yana zargin waɗanda suka gabata kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu su ba sa hani ga mummunan aikin da suke aikatawa suna gani suna da iko suna da ilimi sun san cewa wani abun sako ne amma sai su ja bakin su sun shiru masu ikon su ja hannunsu su kame ba za su hukunta wanda ya mummunan aiki ba to amma ko al'ummar manzo Allah ta Allah ya muku shaida abin da yasa ku zama mutiki cewa alheri al'umma ta buruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يا رسول الله خذ العفو wato ka yi riko da afuwa ko ka riƙi langwani da abin da aka yi maka inda haƙƙi naka ne ba haƙƙin Allah ba aka saba maka ko aka cutar da kai ko aka zalunce ka to ka riƙi afuwa bi ma'ana ka yi afuwa ka yafe kenan wa amur bil urfi ka yi umarni da kyakkyawan aiki wa arid ka bujira ko ka kawar da kanka anil jahili daga jahilai sun maka jahilci in jahili ya maka jahilci ko kafiri ya cutar da kai to ka kawar da kanka karka ce maka komai in dai ba Allah aka taba ba to ka yi abuwa ka kawar da kanka ga barin jahilai in jahilci wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu mu'minai maza da mu'minai mata ba'aduhum awliya'u ba'd shashin su mutunta ne ga shashi ko ka ce auliya ubadu masoya ne ga shashi ko ka ce auliya ubadu mataimaka ne ga shashi don kamar alwaliyu yana zuwa da ma'anoni daban-daban wajen guda hudu ko biyar alwaliyu masoyi ka gane yayi alwaliyu mataimaki wala ta tuduna waliyan wala nasira dan ya zama adabu tafsiri kenan waliyan mai taimako wala nasira wala mai kawo gudunmawa can waliyi ya zo da ma'anar a mai taimako to kuma yana zuwa ga matafici to muminai maza da muminai mata ba a zuwa shashin su audu ya ba'adu matafintan shashi ne saboda mai abu da bil ma'ruf muminai suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna anil munkar suna hani ga bal mummunan aiki wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce yu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ila allazina kafaru an tsine wa waɗanda suka kafirce wa Allah min bani Isra'il daga kabilar bani Isra'il ba dukkan su ba ko wanda ba su kafirce ba amma wanda suka kafirce daga cikin bani Isra'il Allah ya ce an tsine musu ala lisani Dawud akan harshen annabin su na bani Isra'il annabi Dawud na'am a littabi'idi ne wani bangare yankin tabi'idiyya ce ba bayaniya ba akwai bayaniya wanda take aikin ruwa akwai kuma tabi'idiyya wanda take aikin albabu wannan tabi'idiyya ce ba dukkan su ba a min bani isra'ila wani bangare na bani isra'ila aka tsine wa saboda sun kafirce kuma tsinuwa ta zo ala lisani dawuda a harshen annabi dawuda wanda yana cikin bani isra'ila wa isa ibn maryama da annabi isa dan maryama shi ma yana cikin bani isra'ila annabi dawuda ya tsine musu a cikin zabura sannan annabi isa tsino Allah ta sako a cikin linjila ya karanta ya tsine musu tsinuwar a hakika Allah ne ya tsine musu ai da ma ce ina an tsine to ba wai annabi isa da daula sun tsine musu ba ba la'ana Dawud wa Isa ibn Maryam ba ala bani Isra'ila a'a to ina aka ce bil mujhuli man lam yusalli fa'ili to waye mai tsinuwar shine Allah amma ya saukar da shi a zabura da linjila sai aka ji tsinuwar ta fito ala lisani dawuda a harshe annabi dauda wa isa bin maryam zalika dalilin wannan tsinin tsinuwa kuwa bima a sau a dalilin sako da suka yi wa kanu sun kasance ya aka duna suna shishigi suna ƙetare iyakokin Allah shi da ta'addanci eh Allah ta tilka hududullahi fala ta'taduha to su ba ruwansu da wannan iyakokin kanu sun kasance ya aka tunar hudu da kenan suna ƙetare iyakokin Allah sannan sifarsu ta biyu dalilin da ya sa aka tsine musu kanu sun kasance la ya ta nahu da almunkari ba sa yin hannu ga mummunan aiki fa'aduhu da suka aikata shi a junansu ko da mutum baya yi yana gani ana yi ba zai hana kuma yana da iko hanawa in malami ne yana da ikon yin wa'azi da tsawatarwa ba zai yi ba shi dai tun da ba shi yayi ba yana ga ba komai ka gane ai waɗanda kuma suke masu iko ba su tsawatarwa da ɗaukan doka suna gani ana yin abin da ba daidai ba kawai sai su yi shiru su kame hannu Allah ce na bisa ma kanu ya faɗu wallahi a cikin suka kasance suna aikata wannan ya yi muni ana mummuna aiki a gabanka kana da iko hanawa ka bari a yi a ci gaba da yi Allah ya ce wannan abu da suka aikata ya yi muni wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa qul al haqqu min rabbikum wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa qul ka ga musu ya rasulullah al haqqu gaskiya ta zo min rabbikum daga ubangiji bayan an yi wa'azi an faɗi sakayyar yan aljanna da kuma azaba da Allah ya tanada wa yan wuta ka gane ai sai Allah ya ce to fa man sha'a falyu'min wanda ya ga dama ya bada gaskiya zaɓi ya rage gare shi dabara ta rage wa mai shiga rijiya wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma ya kafirce alshe dai inna atadna lil zalimin nara yawwa mu mun tanada wa kafirai ne azzalimai mun tanada muku narin wuta ya rike gare su ko su gaba da kafircin ko kuma su zo su yi imani inna atadna lil zalimin nara hada jin suradiquha wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fasda bi ma tu'mar ya rasulullah ka bayyana abin da aka umarce ka da sallah a boye ake a cikin gida a cikin daru arqam ibn arqam wa'azin da kiran mutane da addini a boye sai ka yi da mutum dari bisa dari kana tunanin ba zai ba da kai ba in ka gaya masa zai yarda sannan ka kira shi kuma za ka mai sharaɗi zan gaya maka wani abu ba yi rabi da bihi ƙabil tsawo in ka yarda da shi ka karɓa in ba ka yarda da shi ba kamar alƙawari za ka bar magana tsakanin na da sannan sai a sai a gaya wa mutum a turance idan ya ga addini ya yi masa sai ya karɓa in ya ga bai yi ba ko yana da shawara to dama yi alƙawari ba zai gaya kowa ba to amma a ƙarshe sai Allah ce za a bi masu umar ka bayyana duk abin da aka umarce ka babu wani goye goye kuma duk abin da zai faru ya faru to wannan an san tsarwa manzon Allah ne an umarce shi kasatan amma tana aiki amma ga kowa da kowa in dai ka san gaskiya to kawai ka bayyana kar ka tsaya wani nuku ko wani koye koye wannan shi ne umarni ga kyakkyawa da kuma hali ga mummuna وقال تعالى الله تعالى يا شيخ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أو أن إراء وفجراموا بعذاب بئيس بما كانوا يفتقون فرق آية ليك شاء فلما فلما نسوا ما ذكروا به بنو إسرائيل ليسوا ما أو أصحاب الحبش ما أبوتها أصبر ولا كان تسود كانوا فيه لم أصبر ina fata an gane an yi musu wa'azi an yi musu wa'azi sun ki kuma banu isra'ila a lokacin sun kafi kashi uku waɗannan masu sako ne wanda suke kamun kibiran asaba waɗannan kuma muminai ne da suke musu wa'azi su daina fa ba kyau Allah zai saukar musu da bala'i kashi na uku kuma su ba su yi kamun kibin ba kuma ba su hana masu ba suka ja bakin suka yi shi shine suka rabu kashi uku to sai Allah ya ce yayin da suka manta abin da aka musu wa'azi da shi fallan mana su ma zuci rubi Allah ya musu talala kaman ya kyale su suka ci gaba da tsawon lokaci to a ƙarshe ce an dai nan da zina yan hauna ali su sai muka tserar da waɗanda suke hani ga gudun mummunan aiki kaga wa yan hauna ali mukanci waɗanda suka musu wa'azi sai Allah ya tserar da su da aka zo aka saukar da hallaka su shafe su wa aka zama labina zalamu sai muka kama waɗanda suka zalunci kawunan su da suka saba wa Allah da kamun kibila a saba su jama'a ta biyu kenan bi azabin muka kama su da azaba ba isin mai tsanani a wannan kira kamar alku'usu ne ko alba'asa'u ina fata ga an san alba'asu wal ba'asa'u duka ana nufin tsanani in ma ya zo da sigar yaƙi ne ana nufin mai tsanani ai yaƙi tsanani ne da shi ko yawwa to an sai ba'is daga al-qubus anan in kuma da qira'u ne bi azabin bisin da azaba bisin mummuna tunda wani ya ce lafifa ma kanu ya fa'aluna ko abinda suke aikatawa lafifa wallahi yayi muni to kowanne yana da fa qira'a ce sab'iyya tani qira'a tani sab'iyya tani ko bi azabin ba'isin azaba mai tsanani ko kuma bi azabin jifin da azaba mummuna to in sai muni ku aika yi tsanani bi ma kanu ya kuna dalila abu da suka tantance suna fasikanci na saba wa Allah to ibn abbas tafsirin wannan aya da yazo yace Allah ya ba mu labarin mutum uku a baya waɗanda suka saba wa Allah suka kama kibiran a sama da kuma waɗanda suka hana da wanda suka yi shiru su da su kama kifin ba kuma ba su hana ba to a ƙarshe kuma sai Allah ya ba mu labarin yadda aka yi da mutum biyu wanda suka yi hani su Allah ta mutare da su waɗanda suka saba wa Allah suka kama kifin su kuma mun kama su da azabu to ina mutum na uku mutane na uku yau wanda suka yi su ba su yi ba su kuma ba su hana ba to su ya labaru ya ya kai da su suna cikin wanda aljenan lazina ko kuma suna cikin akazanan lazina zalamu ibn abbas da Allah dai bai bada labari amma yace muna kaunar su ba su shiga cikin aljenan lazina yanhauna an tunda dai ba su yi sako ba sun yi laifi kan laifi da suka yi ya kamata su hana ba su hana ba to amma laifin su bai kai na wanda suka aikata sakon ba yawa sun zama wa zalika abu imani yawa kamar da hadisi zai zo a gaba a shi ne ma hadisin farko a babu sai ma ya ce wal ayatu fil babi ayoyi da suka yi magana a cikin wannan babi na umarni da kyakkyawan aiki da hadi ga balin muguna kasiratu suna da yawa ma'lumatu sanannu ne ladab ulama amma abun malam wa amma al ahadithu amma hadisi da suka yi magana akan wannan babi al awwalu hadisi na farko da ma ya kawo a wannan babi an abi sayyid al khudri قال وزرد سيدنا أبو سيد الخدري رضي الله عنه قال يا شيخ سمعت رسول الله ناجم من الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا شيوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده duk wanda ya ga mummunan aiki ana aikatawa ya gani minkum daga cikin ku muminai faju gayiru lalle ne jirki tashi da yadi da hannunsa bi ma'ana ya hana wannan mummunan aikin da hannunsa in shi hukuma ne yana da doka a hannu wannan matsayi ne na hukuma lalle ne ya tashi da ikon da Allah ya bashi da mulkin da Allah ya bashi ya hana wannan mummuna aiki da ake aikatawa wajibi sannan kuma abin yana sakkowa mutum a gidansa ƴaƴansa da iyalansa in ya ga suna abu ba daidai ba ya hana shi ma biye ai kana da iko akan ɗanka ko da duk wanda yake ƙarƙashinka to yana da kyau ka hukunta shi saboda ai addinin musulunci ya ba da dama mutum in bawon sa yayi guna ya tsayar masa da haji ba sai ya kai gaban alƙali ba bawon da ya mallaka ya yi guna ko shiru suka gan shi ko kuma ya furci cewa ya yi guna yanke masa haji bulala hamsin shi ne haddin bawa in ya yi guna tun da dama babu jefewa ga bawa kaga babu kisan kai sai kuma zubar da jini to tunda har kana da ikon da za ka zartar da haddi min hududin layi a kan bawanka to ko kana da ikon ka hukunta ɗanka in yayi ba daidai ba to saboda haka ko a cikin gidanka ka gana ba daidai ba to ka ɗau mataki wajibi falu ga yiwu lallai mutum ya canja wannan mummunan aiki da ya yi da hannunsa bayan nan yasta in bai samu iko ba shi ba hukuma ba ne ballantana ya ɗau doka ya hana wannan abu da hannunka to fa bi misali ya hana wannan mummuna yake da harshen in malami ne yayi wa'azi ya tsawatar yayi gargadi in ma wani mutum ne da yaransa na kasuwa ko na ofis ko gurin aiki suna karkashin sa shi ba hukuma bane da zai dau doka a hannu to yayi magana tunda ana jin maganarsa da harshen sa ya hana wannan mummunan aiki fa in lam yastati idan bai samu iko ba kai ba malami bane bala za kai wa'azi kai ba sarki ne ko hukuma ne ballanta za ka hana da kalbin iko ba to ka ji kalbi mutum ya ki wannan mummuna abin a zuciya ka gane yayi kawai ranka ya ji baya so kuma ka kaddara da kana da iko da ka hana amma Allah ya san baka da iko hanawa to ka jirkita shi bi ma'ana ka ki shi bi kalbihi a zuciyarsa wa zalika wannan mataki na uku abaful imani shi da mafi launin imani kamar matakin farko shine akawal imani wajen karfin imani na biyu shine awsatul imani na uku shine afaful imani rawahu muslimu ala ayi halin dai kar ka yadda zuciyarka ta kaunaci mai saba wa Allah akan saban da yake in ba za ka iya hanawa ba ba za ka iya wa'azi ba kai ba malami ba ne ko kai wa'azin ba za an ki a karba an ki a saurare ka so za a cutar da kai to ka ki wannan abun a zuci Allah ya sani saboda in ka so wannan abun to kai musharaka da shi a cikin zunubi saboda Allah ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkata da soyayya zuwa ga wanda suke yin zalunci kaji kana sha'awar sa kana sha'awar zaluncin da yake yi shine sabon Allah fatamassakumun nar sai wuta da shafe ku kuma ba ku ka ji dadin abun ba ku kuka yi ba kuma a kona ku tare da su saboda mai kaso abin da yake yi na sabon Allah to wajibi ne ka ki a ranka in ba za ka iya hanawa ba domin wannan abu imani shine mafi launin imani rawahu muslimun asani hadisi na biyu a wannan babu an ibn mas'ud radiyallahu anhu an rawaito daga Abu Zai dan Mas'ud da Allah ka tabbata gare shi anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ma min nabiyin ba aka hudahu fi ummatihi qabli ba wani annabi da Allah ya aiko shi a cikin al'ummarsa qabli wanda ya gabace ni al'umman da aka yi da annabawa da suka gabata ba wani annabi ɗaya daga ciki illa kana lahu min ummatihi hawariyun illa face hawariyun mataimaka su ne hawariyawa kana lahu sun kasance gare shi min ummatihi daga cikin al'umman nan kasa wasu malamai sun fasara hawariyun da mataimaka mataimakan annabawa wasu sun siffata su da zaɓaɓɓu daga cikin annabawa wasu sun siffata su da kalifofi da suke maye wa annabawa na cikin isar da saƙon Allah ka gane yayi ashe ba annabi Isa bane kadai yake da hawariyawa saboda wannan hadisi Allah ya ga mana a cikin suratu as-sabt يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وقد wannan kalma nahnu ansarullah mu ne mataimaka addinin Allah saboda haka aka ce hawariyuna mataimaka tun daga ayar Qur'ani ta bayyana mana annabi ta tabbaya man ansari wane ne ko suwaye mataimaka na ila Allah zuwa ga isar da wannan addini na Allah sai hawariya suka ce nahnu ansharu to ba wani annabi ba annabi isa kadai bane yake da hawariya dukkan annabi da Allah ya aiko shi yana da mataimaka wa ashabun kuma yana da sahabbai mabiya ya akuduna da sunnati da hawariya wanda sahabban nasa suna yin riko da tafalkin sa wa yaqtaduna suna yin koyi bi amrihi da umarnin ثم سنة إنها إتا لمريا لتكي تخلف من بعدهم خلوف khulufu mamaya ta khulufu za ta mai min ba adihin bayan sahabban annabawan nan da kuma hawariyawa na annabawan idan zamani ya yi nisa sai wasu mamaya su zo su maye musu ya ƙulu na wato wannan kalma ta khuluf jami'in na khalaf da kuma khalfu ina fata an gani malamai suka ce in ka karanta shi da fata khalaf wato mun salaf wa khalaf mun san salaf wa su ne salafu sali su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su ne salafu sali to khalaf kuma wanda suka biyo bayan su da kyautatawa wallazi na tabauhum bi ihsani wanda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa ila yawmil qiyamati su aka ce musu khalaf to malaman duka suka ce aka ce khalaf wanda yake mai wa wanda ya gabace shi cikin aikin alheri da fata Allah in kuma aka ce khalf aka daure lamu din khalfun to wanda suka mai wa magabata da sharri eh kuma dai ya zo a cikin alqur'ani fa khalafa min ba'dihim khalfun ba khalafun aka ce a cikin suratul maryam fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat فسوف يلقون غيا هذا كان خلف أكسي هل يفوزيني أما نشر فخلف سيسكا من من بعدهم bayan mutanen kirki annabawa da hawariyawan da kuma mataimakan da sahabban su wuce sai su da suka zo a baya suka maye musu amma fa aba'un salata suna tozarta sallah suna wasa da sallah ba ta yin ba sa yin ta akan lokacin ta ba sa cika ruku da sujjada wacce ba ushawa da suka bi sha'awar duniya neman duniya da jin daɗin duniya to fa sau fa yalƙo na gayya da fa za su gamu da kwazazzaban nan na jahannama mai suna algai to kaga wannan an kira shi da me da daurin lamun kalfun fa kalazaba kalfun ka gane ai amma aka ce khalaf to ana nufin wanda suka maye wa annabawa da sahabbansu da ta aikin alheri to to sai manzo Allah ce da sannu khulufun waɗancan mamaya na sharri ta khalifu za ta mai min ba'dihim bayan sahabban nan da hawariyawa na manzannin Allah su waɗannan khalfun din ko khulufun din yaquluna ma la yaf'aluna suna faɗin abin da ba sa aikata da bakin za su ce Allah ya ce kaza a jawo aya a jawo hadisi raɗau amma kuma su ba za su ba za su yi aiki da wannan aya ko wannan hadisi wa yaf'aluna ma la yu'maruna kuma suna aikata abin da ba a umarce su ba abin da Allah bai ce ayi ba sai su kirkiro su ce Allah ne ya ce ayi faman jahadahu bi yadihi mazala ta duk wanda ya yake su da hannunsa in yana cin shi hukuma ne to fa huwa mu'min wannan mu'mini ne an koma irin hadisin da ya gabata wa man jahadahu bi lisanihi wanda ya yake su da harshensa yana kafa hujjoji yana sukar mummuna aikin da suke aikatawa yana yi wa mutane gargaɗi kar su bi su kar su yi koyi da su to fa huwa mu'minun wanda shi ma mu'mini ne wa man jahadahu bi qalbihi wanda ya yake su da zuciyarsa shi ba yi da bakin da zai iya yin magana ba yi da ikon da zai hukunta su da hannu to amma sai ya ƙi su a zuci kamar ya yaƙe su to fa huwa mu'minu shi ma mu'minu ne kaga an koma ma'anar wancan hadisi sai manzo Allah ya laisa wala zalika min al-imani habatu khardal laisa habatu khardal babu ko ƙwayar komayya min al-imani na imani wara zalika bayan wannan matakin imani guda uku wanda bai yaƙe su da hannu ba, bai yaƙe su da harshe ba, bai ƙi mummuna ake su a zuciya ba, kuma yace shi mumini ne kokari ya yake. Ina ba ta gani, ai mun san ƙwayar komayya. Ko? Ya bunai inna in taku misqalu abbatin min khardali fa takun fi sakratin aw fi samawati ya'ti bi Allah. Ko? Ko ko fa takun fi sakratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti bi Allah. shi ne harjan ƙwayar komayya wasu na cewa gadaki ƙwayar gadaki wasu na cewa ƙwayar ‘ya'yan tsintsiya tsintsiyar laushi ba tana da ‘ya'ya ba to wannan ƙwayar ai ko kwatan ƙwayar gero ba ta kai ba to ko irin wannan ƙwayar na imani babu a zuciyar mutumin da bai shiga sahu ukun can da ya wuce bai yaƙe su da hannunsa ba bai yaƙe su da harshensa ba bai yaƙe su da zuciya ba kaga yana tsaune suke zuciyarsa ba ta kin abin da suke aikatawa yana sha'awa yana so suna burge shi da zai samu dama shi ma da yayi to wannan kamulai sawara zalika min al-imani habatu khardal habatu khardal shi ne ismu laika shi yasa ya zo da ruku a dan ita ma tana cikin ishwanu kan ina fata an gane habatu khardal ƙwayar komayya min al-imani na imani to laisa wara zalika babu ita a bayan wannan sahu uku na imani rawahu muslimu in ba za ka iya hanawa da hannuka ko da harshe ba dole zuciyarka ta ki abin da ake aikatawa na saban Allah to wannan shi ne tsira kuma shi ne kubuta da imani asalisu hadisi na uku a wannan babi an abil walidi an rawato daga baban walidu shine ubada tabni sami sayyidina ubada ibn sami radiyallahu anhu kala yace بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الأسر واليسر والمنشد والمكره kamar da muka yi bayani shekaran jiya kowanne mutane da irin yadda manzo Allah ya yi kalban mu baya a su da irin sharadin da yake sharɗanta mu to su waɗannan yana ga maka ubarku ibnu samit yana cikin annuqaba wa nujaba waɗanda suka je suka bai'atu bai'atul aqaba tun kafin manzo Allah ya yi hijira su shugabannin Madina wajen mutum saba'in da wani abu suka je har Makka suka je suka karɓi musulunci a hannun manzon Allah suka yi yarjejeniya da alkawari in hali ya yi zai ƙaunato ya dawo garin su tun a maka aka kulla to shi ne ke gaya maka lokacin da suka wannan mubaya ba wai a Madina aka yi bayan ya yi abin da su sun musulunta tun a maka kuma mutanen Madina ne kuma su suka zo suka ci gaba da yada addinin musulunci a Madina kafin manzo Allah ya zo Madina ba gidan da babu musulmi in dai na Larabawa sai dai munafiki ko kuma ba Yahudi amma dai balarabe a ce yana kafirci a Madina babu shi sabo aikin da waɗannan mutum saba'in suka yi to ya ce baya ana rasulallahi min yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a ala sami wa ta'adi abu jin abin da ake gaya mana mu saurara da kyau wa ta'ati kuma mu yi biyayya ga umarnin da aka yi mana asabu wa ta'atin nan fil usri cikin tsanani wa yusri da kuma sauki wani man shaɗi a cikin jin daɗi da nishaɗi aka ce ku yi kaza ko ku bar kaza wani makarahi ko kuma a cikin tilas ko mun yi ko mun soke dole kawai mu ci abin da aka yi gaya mana kuma mu yi da'a ga umarnin da aka ba mu akan wannan sharɗin mu za Allah ya yi mana mu baya sannan wa ala asaratin alaina min yadda kuma da za a zaɓo su a kanmu shine shine asara asalin kalmar al'asaratu yin musharaka ce ɓantar abin da kake da haƙƙi a ciki ku biyu kuka mallaki abu kana da haƙƙi yana da haƙƙi amma sai ya keɓance kansa da amfani da abun kai ya kyale ka baka amfana da shi shine asalin kalmar al-asaratu a larabci shi yasa Allah ya yi yusibuna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ina ba ta an gane mutanen Madina da mahalin su Allah ya yi su suna fifita wani akan su ko da suna da buƙatar abu ko suna jin yunwa sai su haƙura su ba wa muhajiri shi ya ci su su kwana da yunwa wannan ɗajoyin ne da Allah ya yi musu shaida a cikin alƙur'ani to tun a mubaya manzo Allah ya mubaya da su akan za su yadda a fifita wani akan su shine wa ala asaratin alaina kuma abin da ya faru kenan bayan wafatin manzon Allah da aka zo kaga su ne yan gari da suna da shugabanninsu da salakunansu a Madina da manzo Allah ya zo aka ajiye bin kowa aka bi manzo Allah shi kadai da manzo Allah yayi wafati sun so wasu daga cikin su a ce to yanzu jagoranci ya dawo hannu tunda su ne yan gari ya baki za su zo daga Makka kuma su zama su ne kalifofi ya kamata ta yan gari su a tunaninsu su ne ya kamata su jagoranci al'umma to amma da yake manzo Allah yayi wannan sharadi da su tun abu baya wasu sun dan yunkulo suna neman cewa su ne za su zama halifofi amma da aka fahimtar da su suka haƙura suka kwantar da kansu kuma suka yi saboda za su yi alƙawari da manzon Allah ala asabatin alaina akan za a zaɓi wasu akan wa ala Allah na bi al'amur ahlahu akan kuma kar mu yi jayayyan al'amari ahlahu ga ahalin in aka ce wannan an naɗa shi sarki ko khalifa na musulmi to kar mu yi jayayya mu ce mu ba mu yadda dole a cikin mu za a naɗa khalifa duka dai yana cikin irin wacce ma'anar kar mu yi jayayyan al'amari na shugabanci ahlahu ga ahalinsa illa an tarau kubran bawahan inda kun min Allah ta'ala fi burhan mazala ce sai dai in kun ga kafirci bawahan a bayyane kuru-kuru kuma sannan burhanu hujja fihi cikin bayyanar kafircin nan ya tabbata indakum a wajen ku min Allah a wajen Allah kuna da abu da za ku ce wa Allah kaza aka yi wannan abin kuma kafirci ne shi ya sa muka yaƙi wannan sarkin ko muka masa juyin mulki ko muka ƙi bin umarninsa ina ba ta gane duk abin da ake in dai ba kafirci ake a bayyana ba kaga anan ya nuna maka ko saba wa Allah sarkin yake yi ko giya yake sha ko zina yake yi ko ɗan luwaɗi ne to ku yi hakuri ku bi shi ku dinga addu'a Allah ya shirye shi in ba mai shiruwa bane Allah ya musanya muku wanda ya bi shi adalci amma kar ka dau makami ka ce zaka yaki shugaba wannan ba umarnin addinin musulunci bane gashi manzo Allah yana ga muku kar mu yi jayayya da al'amarin shugabanci ga ahalinsa sai dai in tarau kufuran kun ga kafirci bawaham mabayyani indakum min Allah ta'ala fihi burhanu kuna da hujja a wajenku a wajen Allah ta'ala fihi a cikin wannan kafirci da kuka sani wa ala an naqula bil haqqi sannan maza Allah ya mana mubaya akan sharadin za mu dinga faɗin gaskiya aina ma kunna duk inda muka kasance ko a gaban wane ne in gaskiya ta kama za mu faɗe ta la nakhafu billahi law zaka la'im kuma ba za mu ji tsoron zargin mai zargi ba a cikin lamarin Allah shine Allah ya musu shaida wala yakhafuna ko wala fillahi law mata la'i ba ta tsoron zargin mai zargi a cikin lamarin Allah to sharadi ne da Allah ya da su la na khafu kal mu ji tsoron law mata la'i mun zargin mai zargi fillahi cikin addinin Allah in dai abun addini ne to mu fito mu yi shi a bayyane kuma mu yi umarni ko za a zage mu ko za a ce mana mahaukata ko za a ce mana yunwa ce ko talauci ya sa su faɗa ko me za a faɗa nan mummunan magana kada mu ji tsoron wannan dan shi mai zargin naka ko mai suka ba shi da aljanna da zai saka in kayi dan shi ko kuma an ka saba masa bai da wutar da zai saka saboda haka karka ji tsoron zargin mai zargi inda akan hanyar Allah ne muttafaqun alayhi kalmar al-manshad wal makrah da sai yace fil manshad wal makrah ba fil usr wa dusr wal manshad wal makrah to kalmar al-manshad da al-makrah dukkan su fatimi mai ma ana rubuta muka fata al-munjaye su guda biyu ba munshad ba ba mukrahu ba al-mukrahu da abun tilastawa ne illa man ukriha al-mukrahu abun tilasta amma makara a cikin halin takura na zuciya al-manshad kuma a cikin halin nishadi ai abun nufi tisali wa sa'adi kaga kuma bil yusri wal usri kenan tisali cikin sauki wa sa'adi da kuma tsanani an koma dai fil yusri wal usri wal asrafu kalmar al-asra الاكتفاف بالمشترك mutum ya keɓe kansa da abin da kuka yi tarayya da shi ta gane ai al'iktisasu bil mushtarak keɓantuwa da abin da aka yi tarayya da ni da shi muna da tarayya a cikin abin amma sai keɓance kansa da shi shi ne asara ya zaɓi kansa da abin da ni ma na da haƙƙi a ciki to maza ce ku yi haƙƙi kar ku ta da jijiyar wuya inda aka abin duniya ya je ya rike in ba ka yafe baya Allah zai muku hisabi in kuma ka yafe ya zame maka lada to saboda haka ka yi hakuri in wani haƙƙi naka an kwace maka musamman abin da ya shafi shugabanci kai ka cancance shi amma sai aka ɗauko wani saboda son zuciya aka ba shi matsayi to kai hakuri ka bi kuma karka ce za ka yi tawaye ko za ka ɗau makami ka yi yaƙi bakar sababa bayanu yake bayanu wannan ya gabata a baya yace bawaha illa adara kufran bawaha kalmar albawaha bi fatihil ba'i ana rubuta shi da fatahar ba albuwahada wanda take da ka guda daya ba'da hawawu bayan bar kuma sai wau bawahan summa alifu sannan alif baki ko bakin alifi summa ha'un sannan ha kalami muhummalatu wanda ba a masa tibu shine harfan bawahan ba nawajan ba ba mai za a samu bane ko almuwahada ce alba'u bawahan kuma hantin ba jimun ne mu'jama ba a ha'un ne muhimmala ai abu nufi zahira shi da malar bawahan ka gane ai in ka ce abuhu ina bayyana yubihu yana bayyana kamar yubinu ne bawahan ai zahira sai dai kun ga kafirci mabayyani la ya haɗa miru ta'awilan baya in san wani tawili ba yanda za a juya wannan abu ya zama ba kafirci shi ne ma kufuran bawa duk yanda aka juya shi to yana nuna wannan abun kafirci la ya haɗa miru ta'awilan baya karɓan tawili amma idan yana da fuskoki kamar yadda malaman usulul fiqh suka yi bayani abu ne wanda musulmi yake aikatawa wannan abun kaso saba'in a cikin saba'in sittin da tara duk inda ka juya wannan abin yana ishara zuwa ga kafirci amma aka samu fuska ɗaya cikon saba'in ita tana nuna akasin kafirci to dole ku yanke hukunci wannan mutumin musulmi ina fata an gane shi ne ma'anarsa anan abinda mutum yake aikatawa ya bayyana ta hanya kaza da kaza duk wani abin kafirci kuma hanyoyin har sittin da kan a cikin saba'in amma hanya ɗaya ce ya karɓi tawilin wannan abin ba kafirci ba ne to bai halatta ku kafirta shi a karɓi ɗayan shi ai dama shi ake nema musulunci ake nema ba kafirci ba shi kenan shi kenan shi ne ma'anar duk taron jama'a aka gawa ce aka same ta a gefe aka ta wannan ai gawar wane ne to mu wani nan ba mu taɓa ganin sai yana sallah sai aka samu mutum ɗaya ko da kun kai dubu a nan ta ce ni kam na gan shi ya taɓa yin sallah a guri kam ko da so ɗaya ne to kawai a wanke shi a sallace shi a je a binne shi saboda ganin sallar da mutum ɗaya ya yi kaga a ƙa'idar shaida ai sai an samu shahidai adilin shaidu guda biyu adalai amma a ɓangaren musulunci shaida ɗaya an samu ya taɓa ganin sa ya yi sallah kawai musulmi to amma aka samu kafirci da baya karɓan tawili duk yanda aka juya to wannan kam dole ku yaƙe shi ba za ku yadda kafiri ya jagorance ku a cikin addinin musulunci ba sai dai a wata harka ku ce ta duniya الراجو حديثي نهو أشكو wannan babi عن النعمان بن بشير أروى daga سيدنا نعمان بن بشير رضي الله عنهما يا رويت عن النبي daga النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا ده مثل القائم في حدود الله misalin mutumin da yake tsayawa a cikin iyakokin Allah iyakokin nan da Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha yana zuwa bakin iyakar amma baya tsallaka ya tsaya iya halal ba ya ƙetarawa ya je ya aikata haramu. Walwaƙi fiya da wanda yake afkawa cikin iyakar Allah, ya zo bakin iyakar kuma zai tsallaka ya faɗa cikin abu da aka haramta. Wanda Allah ya ce wa mai ta'adda hududun lahi fa kan zalama nafsahu. Duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah hakika ya zalunci kansa. To misalin mai tsayawa akan abin da Allah ya ce. da wanda kuma yake ƙetare iyakar Allah yake sabawa Allah manzo Allah yace ka misali kauli kamar misalin mutane ne matafiya istahamu ala safina da suka yi dangazo a cikin jirgin ruwa istahamu bi ma'ana suka yi dankam suka cika jirgin ruwa sama da ƙasa duk mutane ne sun yi balbera shi ne ma'ana istahamu suka yi cinkoso ala safina akan jirgin ruwa a cikin teku suna tsakiyar teku suna tafiya fasara ba'aduhum a'alaha saboda yawan mutanen wasu suka kasance a'alaha a saman jirgin ruwa jirgin ruwa irin mai bene ne alal misali ko an yi wasu katakwaye a sama wasu sun zazzauna a sama wa ba'aduhum wani bangaren jama'a asfala suka zauna a ƙarƙashin wannan jirgin ruwa wasu suna sama wasu suna ƙasa saboda yawan mutane fakanan lazina fi asfaliha sai waɗanda suke ƙasan wannan jirgin ruwa suna can ƙasa a zaune a kan itace ko katakon jirgin ruwan idan ta ƙaunin alma idan suka nemi shan ruwa daga teku marru sai su taho su hauro alaman fauƙon a wajen wanda suke samansu faƙalu sai su ce lau an na kalaƙana fi nasibina karɓar ko da za ku yadda mu huda wata kofa a cikin rabon mu wato gurin zaman mu walam nuzi man fauka na amma mun yi alƙawari ba za mu cutar da wanda suke saman mu ba ka gane ai yanzu sun zo ne ai maslaha mu yanzu muna can ƙasa in mun ji ruwa ko za mu yi alwala sai mun sha wahala mun tattako mun zo har sama sannan mu tsebi ruwa a teku sannan mu koma mu mun gaji da wannan wahala amma dan karmi ba mu gaya muku ba ku da kuke sama ku kuna da sauki daga kun tashi ɗiban ruwa kawai kan fata za ku mu mun gaji da wannan wahala in za mu buƙaci ruwa sai mun hauro sama to da za ku yarda ku mana izini a rabon mu da muka mallaka gurin zaman mu na can ƙasa shine nasiba na din inda kuɗi muka biya kuɗi kuka biya ku kun zauna a inda kuke mu mun zauna inda muke ko to da za ku mana izini mu huda wannan itacen ko katakon eh a'a yanzu ai ba mutum da miyar ake ba neman sauki ake yi na shan ruwa da za kuma na izini fi nasibi na a cikin lagon mu karatana mu keta ko mu fasa ka gane ai karkas shi ne wanda Allah ke bada labari karakaha a cikin suratul kafi ko a cikin kisa wani jirgin ruwa amma safinatu fa a to ba nan ba can farkon da yake cewa Allah ta fi zajin kara a haƙo ko menene ka yi mana farko ayar mana ka san yi rugar sun yana da wahala akwai kara ƙaha kawai halluru ya fasa jirgin asali alkarku cewa ko yagawa amma ko abu mai ƙwari ne katako ko itace ko gini idan aka fasa shi sai a kira wannan kafar da alkarku ketawa ko kuma fasawa to suka ce da za ku mana izini a cikin rabonmu mu fasa wani guri walam nu'zi man fawqana amma ba za mu cutar da wanda ke saman mu ba sai ruwan ya kulkulo ma ai mu ne a ƙasa mu zai ci fa in tarakahum ko fa in tarakuhum idan mutanen da suke saman jirgin ruwan suka kyale su suka ce a to ba komai tun da gurin ai daban ku ne kuna da haƙƙi ku yi abin da kuka ga dama a inda kuke zaune wa ma aradu suka kyale su da abin da suke nufin yi na fasa jirgin nan to da na saman da na kasan halakku jami'an za su halaka gaba ina ba ta an gani misali ne da mazalla yake buga mana in kuka yadda suka kyale su ai kuna da haƙƙi wurin zaman ku ne mu dai tunda ba kata ko da muka zauna a sama za ku karya ba ku dai ku yi abin da kuka ga dama to halaku jami'an za su halaka da na saman da na kasan duk za su mutu a jiki wa in aka zo ala aidim amma an suka kama hannunsu kinaya ce ta hani wa in haula anil munkar kenan suka hana zuwa nan mummunan aiki na fasa jirgin nan to na jau su da suka yi hannun za su tsira wa na jau jami'a da su da aka hana su fasa duk za su tsira gaba daya shine misalin alqaibu fi hududillah wanda ya tsaya yana aiki dare da rana na bautar Allah kuma in ya ga wani zai saba Allah zai hana dan kai baka saba Allah ba ka bar wani ya saba to in halaka ta zo fa da kai wata fitnatan la tusibanna ladina zalimun minkum khasa ku ji bolan fitina wanda in ta zo ba za ta shafi wanda suka zalunci kawunan su ba su kadai a za ta hada kowa da kowa ne da na kirki da na banza sai dai an je lahira shi na kirki a kai shi aljanna amma fitina kamun ta zo ita ba ta san mumini ba ba ta san fasiki ko kafiri saboda haka dole ne masu iko da masu sani yi wa'azi su hana saɓon Allah in suka yi shiru to in hallaka ta zo gaba ɗaya ne kamar yadda maza Allah mana misali a mutanen wannan jirgin ruwa rawahu bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawace shi alqaibu fi hududillahi ta'ala din nan ma'anar wanda yake tsayawa a cikin dokokin Allah ta'ala ma'anahu shine almunkiru laha wanda yake inkari da kekar iyakar Allah wanda yake ki saba wa Allah alqa'imu mai tsayawa fi dab ya cikin kuɗa wannan mummunan aiki wa izalatiha da gusar da ita wal murad bil hudud abin da ake nufi da iyakoki anan ma na Allahu anhu abinda Allah yayi hani gare shi irin su zina shan giya caca ƙarya sata luwaɗi da dukkan ayyukan sabo na kaba'ira su ne hududullahi tilka hududullahi fala ta'taduha tilka hududullahi fala taqrabuha ko da zai ta'adda hududun Allah fa qad wala manasa wastahamu din nan kalmar istahamu ai iqtara'u ko sun yi tunkoso a cikin wannan jirgin ruwa alkani ba hadisi na a wannan babi an ummul mu'minina ummi salama binti binti abi umayya uzaifata radiyallahu anha a alwato daga uwar mu'minai ummi salama sai da suna ummu salama wannan inkiyar ta kenan akwai ɗan tabbabin mai suna salama ya yi kama da sunan mata amma a wajen larabawa suna ne na mutu yawwa bulala ya aure ta bayan ta yi istirja'in nan mun san dai kisa ta sharabiya ce duka musulmai sun sani to in ka ce salamatu to a wajen larabawa namiji ne ai mun kana tarihin salamat ibn al-akawai a gane ai ai ba bint al-akawai aka ce ba ibnu aka ce salamat ibn al-akawai to abinda yawanci hausa suke tsatawa ummu salama ne sai su ummu salma salma ita ce mace sinun da lamun da mimun da ya ara da alifin makasura akwai salma akwai salama wanda ana daura lamu salma to yawanci hausa ummu salma suke cewa da wannan kuskure ba sunanta ummu salma ba ummu salama salama kamar yadda ka gani a rubuta ne eh salma ita ce mace salamatu namiji ne to ita ummu salamatu ba ummu salma ba zaka da har ma ummi ake ta ummu salma wannan kuskure ne inda wannan ake nufi to ba ita ce ummu salma ba ummu salamata salamata kuma mudafun ilayhi ne saboda sunan mata ne ba a ɗaukar fata akwai sunaye wanda a zahiri sunayen mata ne amma kuma a duga sunayen maza ne irin irin- irin ta hamzatu kaga akwai ta'u ta'ani irin su talhatu irin su ubaidatu suna nan da yawa duka sunayen mata ne asali amma kuma aka juya ya zama sunayen maza to shi eh eh ma'anawi fa na ma'ana ne amma zahiri yana nuni ga sunan maza ne to shi ma salamatu suna ne na namiji shi ne babban ɗanta da suka haifa da abu salam mijinta da suka musulunta tun a farkon musulunci a garin makka shawa ne sun yi hijira farko zuwa habasha ina ba ta an gane suka yi hijira ta biyu zuwa madina tare da mijinta yana nan a wajen yaƙi ya samu rauni aka zo yana jinya ya yi wa fati radiyallahu anhu to shi ne take cewa to ita ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmin da wata musifa ta same shi yayi istizza yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to Allah yayi alƙawari zai maye masa mafi alheri daga abin da ya rasa to sai sai sai ta istirja'i take to ita dai ta faɗa ta filimi jadali amma ta ce ina zan samu miji kamar Abu Salam wane ne mutumin da muka yi auren saurayi da budurwa muka hayayyafa ƴaƴaye masu yawa wajen guda bakwai ko takwas muka rayu tare muka musulunta tare muka yi hijira tare muka dawo madina yanzu gashi ya gudu ya banni na fara manyanta ga kuma ƴaƴa wa zai aure ni da wannan ƴaƴa in wani ya aure ni bai yi kamar tsufana ba to zai yi kamar zama da ƴaƴana in kuma bai yi kamar ƴaƴana ba to zai yi kamar tsohana idan zan samu miji kamar abu salam amma dai sai ta nika wuya tun da annabi ne ya faɗa ta gaskata kawai sai ga shi manzo Allah ya aiko yana zawarci kaga Allah ya yi gaskiya manzo Allah kuma ya yi gaskiya kuma saboda abunka na mata jan aji sai ta ce wa manzo Allah to ya rasulullahi ni fa ga yadda nake ai ya kamata kawai ta mika wuya tunda Allah ya musanya mata sai da so ya rasulullahi ni kaga ina da marayu a gaba to ta yaya za ka aure ni da waɗannan yaya in na tafi na bar su su kadai za su tozar in na zo gidanka kai ma kana da yawan iyali sai ce amma iyaluki iyali amma ƴaƴanki iyalin naki ai iyali na ne ba ƴaƴan Abu Salama bane sahabi na kuma wajen jihadi ya samu sanadin mutuwa ai ƴaƴansa ƴaƴana ne sai dai akwai wani abu daban kuma zai ba ma wannan shi ne shi kenan sai maza Allah ya aure ta to sai ta zama ummul mu'minin amma asali kinkiyarta alkunyata shine ummu salama asalin sunanta kuma na asali ita ce hindu amma sai inkiyar alkunyata danne asalin sunan ba kowa ya san sunanta hindu ba hindu binti abi umayyata sunanta hindu yar abu umayya abu umayya shi ma alkunya ce baban umayya asalin sunansa shi ne Huzaifa shi ma baban nasa ana kai masa Abu Umayyata saboda alkunya amma kuma sunansa na asali shi ne Huzaifa kamar da ita ana mata inkiya da Ummu Salama asalin sunanta Hindu to babanta ma ana masa inkiya da Abu Umayya kaga Umayyatu shi ma akwai takun suna ne na mata asali amma sunan namiji ne radiyallahu anha idan ta tabbata ga nan Ummu Salama ta rawaito an nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ya ce innahu yusta'badu alaikum umara'u za a shugabantar muku da wasu sarakuna umara'u jami'i na amir fa ta'rifuna ko za ku san abin da suke aikatawa a fili wa tunkiruna kuma ku yi inkarin abin da suke aikata abin da yake saba wa Allah ga su shugabanni ne kuma suna saban Allah ku kuma ba kwa son wannan abu da ke aikatawa na sabu to mazala ya ce faman kariya duk wanda ya ki wannan mummunan aiki da salakunan su suke aikatawa to faqad bari hakika ya kukuta a wajen Allah abinda ba a so da kai tawaye ka zama dan tawaye mai ɗaukar makami ka ce zaka yaki gwamnati ko zaka yaki sarki wannan shine babban laifi a wajen Allah amma in ka ci a zuciyarka to ka kukuta har a wajen Allah laifin su zai tsaya a kansu wa man ankara wanda yayi inkari da bakinsa kenan kariha a zuci kamar ayi inqilabin wata ma'anar wa zalika azabul imani ba shine azuci ba na farko bi yadihi aw bi lisanihi ko aw bi qalbihi to sai na aka fara da zuciya tunda alkurhu a zuciya sai ya ka bin to wannan ya kubuta yayi bara'a kenan wa man ankara wanda ya inkari shi kuma da harshe fa qad salima shi ma ya kubuta walakin sai da marrabiya wanda ya yi daga abin da salafunan suke yi na saban Allah wata ba a kuma ya bibiye su ya aikata tare da su to wannan fa baya cikin bari'a ko salima shi ya fada irin zunubin azabar da za a musu shi ma za a yi masa don saboda ya yi daga saban da suke yi da zaluncin da suke aikata wa talakawansu kuma har ya fi umarnin da aka masa na wannan saba wa Allah. Ƙaru sai sabai suka ce, Ya Rasulallahi, ala nuqatilum to ba za mu yaƙe su ba. Ka ji wannan lafazin da kyau ba. Tunda har haka siffar su take. Ba su da aiki sai saba wa Allah, kuma sarakuna ne na musulunci, haka ta musu sarkin musulmi ko sarkin abu kaza. Har yana takamar shi tutarsa ta ɗan godiya ce, mujaddadi ne ya ba kakansa tuta. amma kuma aikinsa duk saban Allah ma sai suka ce yanzu to ba za mu yaƙe su ba ƙala ya ce la kan ku kuskura ba zancen ku yaƙe su ya kore duƙatun hudu da kalmar la nafiya kan ku yaƙe su ma a ƙaru fi kuma sata matuƙar sun tsaye da sallah a cikin sallah kaɗai ko suna shan giya a fili ka gane suna kashe mutane suna zubar da jini har ka ɗau makami ka ce za ka yace su mutukar in an yi kiran sallar azan zai zo a yi sallah da shi a masallaci mutukar ran juma'a zai fito masallacin juma'a a yi sallah da shi mutukar ranar idi zai fito a yi sallar idi da shi ko da a bige zai fito yana tangadi ya zo ya yi sallah to ba ka da iko da za ka ɗau makami ka ce za ka yace shi ka duba wannan hadisi ba kamar mutane ban san shi ba rawahu muslimun to saboda haka yaƙar shugaba haramun in dai yana sallah sharadi dai na kawai Allah ya kawo da yaƙar su ya halatta in suka daina sallah to kawo ko sun daina sallah za su kafirta al'umma kenan da ƙarfin ikon su to wannan kam dole a yaƙe su amma in dai za su yi sallah to ba ku da hujjar da za ku ɗau makami ku yi tawaye kamar da na faɗa ɗazu sai dai a yi ta addu'a Allah ya shirye su masu shiryuwa ne in ba masu shiryuwa bane Allah ya musanya muku da mafi alheri kawai abin da za ku yi kenan amma babu zancen yaki ma'anahu wai ma'anar wannan nufi in Imam Nawawi man kariya bi qalbi duk mutumin da yake wannan ayyukan sabo da ake aikatawa daga bangaren umarau shugabanni yake wannan abin da kalbi a zuciyarsa wallan sai inkaran biyadin bai sami inkari da hannunsa ba wala lisani wala da harshen to ba kad bari amina isin hakika ya kufuta daga zulubin da waɗannan shugabanni suke aikata wa adda wazifa da kuma ya bada wajibinsa shine wazifa ya bada wajibinsa shine ki inda bai da iko hanawa da hannu ko kuma da harshe wa man ankara wanda kuma yayi inkari da harshensa kenan to fa bi haka ne dakadi da gwargwadon iya abin da zai iya in wa'azi ne in nasiha ce in har ana jin maganarsa to ya bayyana wannan abun ba daidai ake yi ba da gwargwadon yadda ya samu iko shi ma in yayi wannan faqad salima min hadhihi ma'siya shi ma ya kuta daga wannan sabon da shugaba yake aikata to wa man radiya bi fi'lihim wanda ya ga da aikin su yana ga daidai suke yi wa tabahu kuma ya bi su a cikin wannan sabo to fa huwa al-asi wala shine mai saban Allah waɗancan guda biyu kan tun da zuciyarsu ba ta yi ba to Allah ya kubutar da su ba su da laifi as-sadisu hadisi na shida a wannan babi an ummil mu'mina ummil hakam Zainab binti Jahsh shi ma an rawaito shi daga matar manzo Allah uwar mu'minai ummul hakam uwar al-hakam in ke ta kenan al-kunya ta kenan Zainab binti Jahsh ce Zainab binti Jahsh kanwar Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anha wala ta tabbata a gare ta ita ce wanda mazala ya aura wa balan ta zaidu falan ma qada zaidu min hawa daram zawwajnaka ha da kai la yakuna alal mun harajun fi azwaji ajiyaihim idza qabadun wa dara wa kana amru llahi maf'ula kisa ta eh na ciwa a a babu shi a cikin manzo Allah ai wata ana mata ikiya da sunan dan dan uwanta ma ko in ta goya da sai a dinga mata inkiya in shine babba ya girmi ƴaƴan da ta haifa duka suna yin wannan larabawa ai da dan zaidu ne wai ai da sai an san ba mu san usama da gunu zaidin ba shi usama ai dan zaidu gunu harisa ne shi an san shi zaidu ba zai aiku da a duniyar musulunci a manta shi ko a kasa saninsa mutumin da ya tashi a gida annabi tun kafin manzanci aka aiko manzala da manzanci shine na uku a karɓar musulunci ya riga ta na abubakar don su ɗaya cikin gida ne wane abubakar da khadija da sayyidina ali da zai ibn harisata su suka fara karɓar musulunci su ai yan cikin gida ne shi ko abubakar ai a wajen gida yake sai dai malamai suna ladabi wajen lissafin musulunci ana cewa a cikin yantattu wanda ya fara musulunta shine abubakar a cikin mata wata ta fara musulunta khadija a cikin bayi wanda ya fara musulunta zai dubu na haru sata a cikin yara ƙanana wanda ya fara musulunta ali wannan ladabi ne da wannan ladabi ne da hikima don kana tura abubakar nesa amma a hakika mutum ukun nan sun riga sana abubakar karɓar musulunci da lokaci mai tsawo ma kuma in za a koma a cikin uku Khadija ita ce farko farkon wanda ta fara gaskata annabi mace ce na na Khadija sannan cewa dan dan bakkansa shine Ali ibn Abi Talib sannan cewa sai Zaid ibn Harisa sannan an fito waje sai a ce Abubakar sannan wanda suka zo a dalilin Abubakar Usman kaga Abdurrahman ibn Auf shi ya dawo tawagga da dama shi da na Abubakar abokanansa gaba ɗaya sun musulunta saboda kyakkyawan mu'amalarsa to amma shi wannan hakan din ba dan zai dubu na hari sata bane ai aulan daga baya aka yi shi ba a Madina ma bayan an yi hijira ai surar badaniya ce bayan an gaba zaman Makka Zaidun na da ta haifa masa Usama din ko mutuwa dai ko rabuwa suka yi manzala sai ya aula masa yar gwaggwarsa ai zan din tana da dangantaka da manzon Allah kuma tun da aka yi auren ba ta so saboda abinka na Qurayshawa kamar ni a aula min bara maula wanda ta taɓa yin bauta kuma ba ba kudashe ba ne a yaƙi aka samo shi na jahiliya aka sayar wa khadija ta ba wa manzon Allah ya yan tashi ya mai da ya yi tabanni daga baka to duk dai tana jin wannan tunda aka yi auren ba ta so ta samu ba ta tana ganin sa a kaskance shi kuma kullum yana kawo ƙara wajen wani Allah yana cewa kai zai ma kunna ya rasulullahi ba na jin daɗin ta yace kai kai hakuri amsi kale ka zaujaka wata killa ka je ka rike matarka ka ji tsoron Allah duk san da yazo to kar ka idan mutum ya kawo ka shawara zai saki matarsa ka cin ya sake ta duk abin da ka masa ko me ta masa san da san da ya gaji sai kai dai ka ji labarin ai ai ai ya sake ta wannan shine al'ada duk yanda take kar ka cin ya sake ta kar ka ba shawara yau su ne kusa su ne suka fi kusa to a ƙarshe dai zai zo ka kaya kullaye na sake ta sai Allah ya saukar da aya cewa ai tun kafin ma ya sake ta ne na aula maka falan ma qada zaidun min hawa daran tun lokacin da zai ya gama bukatarsa da ita ya ji ta fita a ransa kafin ma ya sai ya sake ta to wajina kamu muka aula maka ita in ji Allah likai la yakuna alal mu'minina harajun domin kada kunci ya kasance ga mu'minai fi azwaji adiyaihim a cikin auren matayen ƴaƴansu na da'awa ba ya ce ba ana cewa zai ibn muhammadi saboda yayi tabanninsa ya mace shi kamar ɗansa to Allah ya yi wannan hukunci ne akan manzo Allah ya zama zakalan gwajin dafi domin kai kunci ya kasance ga muminai in suka yi nufin auren matan da ƴaƴansu na da'awa suka saki eh to duk dai ai ana zuwa zawwajna ka ha likai la yakun al-harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara idan sun gama bukata can an ce fallan ma qada zai dumin hawa dara nan kuma ka ce za qado min hunna wa dara wa kan amrullahi maf'ula sannan sai ma kana muhammad ko ma kana nabi min harafin fi ma farada Allahu la sunnatan la har zuwa illa ka ce ma kana muhammadu aba ahadin min rijali annabi muhammadu bai zama uban ɗaya daga cikin mazajen ku shi ba shi da 'ya'ya maza da za su rayu har su yi aure su saki mata a kai ya auri mata ɗansa ba yi da ɗa a cikin mazajen wannan aya ta nuna 'ya'yan maza Allah ba za su yi tsawon kwana dama guda guda biyun ya ya bunne su a maka tun kafin jira ƴaƴan Khadija da Abdullahi da Alqasim Ibrahim mu'azzam ne kadai aka haifa masa a garin Madina shi ma kuma yana yaro karami yanzu aga shikenan ما كان محمد أبا أحد من رجاله تو زينب بن وابو بنت جحش ita ummul mu'minin ummul hakam radiyallahu anha ta ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kala alaiha ya shiga wajenta bayan ya aure ta kenan ya shiga ɗakin ta fazi al afirkice ya kuli yana cewa la ilaha illallah wailul lil arab yace kaiton larabawa min sharrin akan wani sharri kadik taraba wanda ya kusanto wailul lil arab min sharrin kadik taraba yace ku ji hal yauma min radimi ya juda wa ma juda a yau din nan an bude toshe wannan da aka yi wa ya juju da ma juju eh bace akwai cikin kaga kifa akwai akwai radima ko halin fuku akwai da raduma to yana can baya shine toshewar da aka yi da wannan abun jangaci da narkakken bakin karfe da zulkar ne ya narka ya toshe wannan kafa tsakanin duwatsu da suke haurowa duniya zuwa su zalunci 'yan adam to a lokacin manzan Allah yana raye ya ce kai larabawa sun shiga uku a kan wani sharrin da yanzu ya kusanto domin a yau dinnan an buɗe wata kafa daga cikin toshewar da zulƙarani ya yi wa ya juju da majuju sai ya kwatanta misalu hajiji sai ya nuna misalin wannan sai nuna zoban kamar kofar kawanya da ake sawa a ɗan yatsu ka aika ga mutum ba zai wucewa yau kaɗan ne amma dai an buɗe kuma nan gaba za a ci gaba da ralakewa kofa tana ƙara faɗi shi ne ce wa halaka da asubuhin ibahama wanda fitaliya sai yayi halka da ɗan yatsan babban ɗaya ga ibaham wanda fitaliya da wata take bin bayan ta wannan sababa yake kamar haka shi ne halkar halaka da asubu'ai sai ya kewaye ɗan yatsunsa guda biyu a ibahama wanda fitaliya babban ɗan yatsa da wacce kake bin da yayi haka yace mislu hazi kofar da aka buɗe kamar wannan fa qultu ita injin Zainab bint Jahsh sai nace ya Rasulullahi a na haliku wa fi salihun yanzu mu za mu halaka alhali akwai salihan bayi a cikin mu kana cewa wajul lil arab min shar qarin taraba ga ka muna tare da kai akwai salihin bawan da ya wuce manzo Allah akwai duk Allah bayan suna roƙon Allah ya sanya su daga cikin salihai ko rabbi habli hukuman wa alhikini bi salihina ko wani ma da Allah ya tashi ya ga sai ce wa yace wa ja'alani min salihin to ai ba salihin da ya wuce manzon Allah to yanzu mu za mu halaka alhaji akwai salihai a cikin mu akwai irinka irin su Abubakar Umar Usman Ali قال يا سيدنا أم قريكوا idza kasura al-khabas idan lalatatu suka yawaita al-khabas lalatatu al-khabithu min khabithat kaga da yayi in lalatatu suka yawa suka fi mutane kirkin yawa to sharri ya dinga bayyana a duniya ɗaya bayan ɗaya ke muttafaqun alayhi ya hadisin gaba taula guda nawa yana da yawa ko lokaci kuma ya tsaye alhamdulillah sai mu kwana ana in mun tashi sai mu tashi a hadisi na bakwai a cikin wannan babi as-sabi'u ba to alhamdulillah alhamdulillah